الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية إسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haduwar mu a wannan masallacin na Masjidu Da'wati wal Irshad domin ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka na Bulugul Maram wanda muka saba gabatar da shi a kowace rana ta Juma'a a wannan masallacin mai albarka muna fatan abin da za mu faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuma ya ba mu ikon aiki da shi kuskure kuma Allah ya gafarta muna a satin da ya gabata mu samu yin karatu ba sakamakon wani gajeren balaguro da muka yi idan ba ku manta ba a yau za mu tashi sabon kitab shine kitabul hajji kitabu alhajji gaskiya za mu iya cewa alhamdulillah wannan littafin mun shiga da shi mun shiga a cikinsa da kahar dama don me yasa na ce muku haka domin duk karatun da za mu yi mafi yawanci za ka ga ya zo daidai da yanayin lokacin da ake a ciki kun ga a ramadan mun sha karatu akan azumi sannan kuma muka sha karatu akan zakka wanda lokacin watan ramadan ya daga cikin lokutan da ake yawan hudda zakka muka sha bayanin abin da ya shafi kuma zakkar kono a yau gashi za mu shiga bayanin aikin hajji wanda yake kalubalantar mu wanda nan da wata guda ma'aikata aikin hajji za su fara shirin tahiya laraba suke cewa likulli zamanin makal kowanne zamani yana da abin da ya dace a ce an yi bayani a cikinsa a kansa kenan yau za mu tashi kitabul hajji sanin ƙoƙarin sanin aikin hajji ba wasu in ka tashi ba tahiya ne kamata a ce ka koyi wannan a'a yana da kyau a ce kana da ilimin abun kamin lokacin abu lokacin abin yayi domin hausa ke cewa duk mai rai ango ne baka san wani lokaci bane lokacin ka zai kamar yadda suke cewa aikin hajji kira ne ko takan iya muna kare wannan kitabikin Allah ya kaddara da kai za a je a wannan shekarar kaga kenan sai ka ce mi alhamdulillah to kuma ba za ka je ba akwai lattizawa tsohi wanda su dai da an ce ma kana karatu da an ce musu kana karatu to ganin suke kasan komai za a fara tambayar ka ya ne ake kaza ya ne ake kaza wajen aikin haji to ka gani in ma baka je ba ka amfanar da wasu wannan shine kenan asali shi ɗalibi in dai har karatun da yake dan Allah ne kuma karatun da yake dan ya amfanar da wasu ne yake to baya da zabi a cikin karatu insha Allah muna fatan Allah ya amfanar da mu gaba ɗaya kitabul hajji littafi mai bayani akan alhajj aikin hajji alhajji lugatan yana da ma'anoni guda biyu akwai alkasdu akwai aziyara kaman ziyara ko kuma nuhin tahiya wani wuri shi yasa za ku gani idan mutum ya je a wajen aikin hajji za ku ji laraba suna ci masa alhaj alhaj ai bako wanda ya zo ziyara an gane ko wadda ita kalima ce wadda hausa suka mai da wani kayan gabas ko akwai matan da in dai har suka je aikin hajji baka ce musu hajji ba ce za a yi yar hasada ce an gane ko ga akwai wanda suke tahiya su da an ce musu alhaji ko hajiya in ga wannan kuskure ne ba lahi bane a ce maka hajiya a ce maka alhaji tun da ka taba zuwa amma kada ya kasance rishin ce maka haka yayi tasiri wannan shine kenan kenan alhajju lughatan alqasdu waz ziyara nihin ka nuhaci wani wuri da niyyar ziyartarsa shine ma'anar alhajju a istilahi idan aka ce alhajju malamai suka ce huwa qasdu baitillahi alharam li a'malin makhsusa fi zamanin makhsus shine ziyartar ɗakin harami na ka'aba da niyyar wasu ayyuka keɓantattu a wani lokaci keɓantacce to wannan keɓance-keɓancen su ne wannan hadisan da za su zo a cikin wannan babin za su yi mana bayani in Allah ya so a hadi babi na farko da malam ya bude a cikin wannan kitab shine babu fadlihi wa bayani man farada alaihi babi mai bayani akan a falalar wannan aikin hajjin wa bayanu man furida alaihi kenan zai zo da mabnin lil majhul man furida alaihi gawa aka dora kenan bayanin falalar aikin hajji da kuma bayanin wani ne ki dole a gare sai je aikin hajji an abi huraira radiyallahu anhu an karbo daga abu huraira Allah ya dada shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala lalle manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi yace al-umratu ila al-umrati umara zuwa umara kaffaratu lima bainahuma kankaran zunubin abun da yake a tsakaninsu ne walhajjul mabrur shi kuma hajji wanda aka yi biyayya a cikinsa almabrur daga albir ne ma'ana hajji wanda aka yi biyayya ga Allah a cikinsa ko kuma hajji karɓaɓɓe duka yana ɗaukan wannan ma'ana laisa lahu jaza'un illa aljanna baya da sakamako in ba aljanna ba muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin wannan hadisin shine hadisi mafi girma da yake muna bayanin falala ta aikin hajji an gane da kyau ko falala ta farko a cikin wannan hadisin ya nuna muna aikin hajji zuwa aikin hajji ko umara zuwa umara tana kankare abin da yake a tsakaninta don ya zo a hadisi a wani hadisi manzo Allah ke cewa man hajja a raja'a ka yaumi waladatuhu ummuhu duk wanda ya aikin hajji to zai dawo daga wannan aikin hajjin kamar ranar da uwarsa ta aihe sa ma'ana an kankare masa gaba ɗayan zunubansa an gane da kyau ko wannan shine kenan falala ta farko yana kankare zunubai ma ba kowane zunubi ba zunubin da yake tsakaninka da Allah na biyu kuma shine kankat makomarsa wanda ya aikin hajji karbabbe ita ce aljanna baya da sakamakon ba aljanna ba abinda kowa yake guri abinda kowa yake kwadayi shine aljannar to ta hanyar aikin hajji zaka samu wannan kenan wannan hadisin me yake nuna muna ashe in ka kare aikin hajji kana kare aikin hajji nan Allah ya kaddara ka mutu ka rasu a wannan lokacin to za a yi maka tsammanin alkhairi domin an san da in dai Allah ya karbi wannan aikin hajjin to ya kankare maka zunubai da haka baka da sakamako in ba aljanna ba Allah ya sa haka in uwa matsalar shine baka san an karbi aikin hajjin ba ko ba a karba ba shine matsalan fa shine matsalan duk ibadar da kashi an ce maka in ka yi ta sakamakon ka shine aljanna eh in ka yi ka gode ma Allah amma kuma kada ka dogara da wannan ka ce a shikenan mu yan aljanna ne dan me yasa dan baka san an karba ba ko ba a karba ba baka da wannan garantir ko to wannan shine kenan Allah ya gafarta muna ina wannan sai kin mana kuskuren wanda za su je aikin haji su ce mun goge na bara an gane ko wata shekara kuma za mu je mu goge na bana kun san alazai wanda duk shekara sun ta aikin hajji niyyar su dama kenan sun goge na bara baɗi kuma in ta yi su je su goge na bana kun gane me ake niyya aiko an yi damfara a yin zalunci an sai da mutane kaya da cuta da sauransu yanzu an je aikin hajji a ganin ake an ci bulus ko to wannan shine kenan Allah ya kare mu to duka wannan alama ce ta ta tabewa domin shi aikin hajji ana so in kai sai zamanto maka darasi ya zama to kamar tuba ne kai daga dukkan lahukan da kake aikatawa alamarsa shine da ka dawo an samu canji tare da kai na ɗabi'unka da abin da ya kama da haka wa na aisha ta radiyallahu anha qalat qultu ya rasulullah aisha ta ce nace ya ma'aikin Allah alan nisa'i jihadun shin mata suna da jihadi qala na'am yace eh alaihinna jihadun la qitala fihi akwai akan su jihadi wanda babu hada a cikinsa alhajju wal umra shine aikin haji da umara rawahu ahmad ahmad ya rawaito sa wa ibn majah da ibn majah wal lafzu lahu lafazin nasa ne wa isnaduhu sahihun kuma sanadin sa ingantacce ne wa asluhu fi sahihi asalin sa yana a cikin sahihu al bukhari wannan hadisi me yake nuna muna daga cikin falalar aikin haji shine kasancewarsa jihadi ne na mata an gane da kyau ko mun san da cewa a cikin ayyuka na ibada daga cikin ibada na aiki babu ibada da ta kai jihadi to su mata an ɗauke musu wannan jihadin domin Allah ya siffanta mana mata da yake cewa a waman yunashsha'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin wanda su cikin ado ne aka aka aka aihe su cikin ado ne suke tashi ai ba za su iya faɗa ba ba za su iya yaƙi ba to mata sai aka ɗauke musu mi aka ɗauke musu jihadi to shine Aisha da yake tana daga cikin waliyai wanda suke kwaɗayin aikin alkhairi ta ce ya ma'aikin Allah Allah ya dora ma maza jihadi mu kun bamu da jihadi to shin har akwai wani jihadi bayan wancan jihadin da aka ɗauke muna wanda idan muka yi sakawan mun yi irin na maza ne sai manzo Allah ya ce mata eh jihadi wanda babu hada a cikinsa shine hajji da umra wannan shine kenan kenan daga cikin fallar aikin hajji da umra jihadi ne ga mata sai hadisi na gaba وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه daga Jabir dan Abdullah Allah ya yarda da shi ya ce atan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam a'rabiyun wani balarabi ya zo a wajen ma'aikin Allah fa qala sai ya ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah akhbirni anil umra ba ni labarin umara awajibatun hi shin ita dole ce fa qala la sai manzo Allah ya ce a'a wa an ta'tamira khairul lak sai dai kayi umara shine mafi alkhairi a gare ka rawahu ahmad ahmad ya rawaito sa wa tirmidhi da imamu tirmidhi war rajih waqfuhu sai dai magana mafi inganci wannan hadisin mawqufi ne jabir ne aka ma wannan tambayar ba wannan ba kauyen ba an gane ko kenan a da'ifun marfu'an wa sahihun mawqufan an gane ko ya aka jingina sa ga manzo Allah da'ifi ne ya aka jingina sa ga jabir sahabin manzo Allah ingantacce ne wa an jabirin radiyallahu anhu marfu'an alhajj wal umra faridatan an karbo daga jabir yace manzo Allah yace shine marfu'an manzo Allah yace hajji da umra farilla ne an gane da kyau ko jayyid to wannan hadisan guda biyu idan kuka lura akwai cin karo ko ba cin karo a akwai cin karo ko ba cin karo akwai cin karo ko ga wancan ai an tambaye sa shin umara dole ce ce a'a ba dole bace amma kai shehi alkhairi anan kuma yace hajji da umara menene farilloli ne wajibai ne guda biyu to asali dai duka hadisan ba su inganta ba sai wancan na jabirkin shi ya inganta amma na ƙasa da aka ce hajji da umara wajibai ne farilloli ne bai inganta ba malumai sun samu sabani dangane da waishin umara ita wajibi ce ko ba wajibi bace an gane ko wajibi ce ko ba wajibi ba ce malamai sun kasu kaso biyu game da wannan akwai malaman da suka tai akan cewa wajibi ce idan ban manta ba wanda suka tai akan wannan akwai al'imam shafi'i da al'imam ahmad bin hanbal sun tai akan cewa wajibi ce sai malamai na biyun da suka tai akan cewa ba wajibi ba ce mustahabbi ce daga cikinsu akwai al'imamu malik da al'imam abu hanifa da wasu daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kowanne sun ta kawo dalilai dalilai da dama wanda suka ce umara wajibi ce yana daga cikin dalilin su fadin Allah madaukakin sarki wa atimul hajj wal umrata lillah ku cika aikin haji da umara dan wa dan Allah an gane ko suka ce to kun ji Allah ya ce a cika su to anan malamai sun musu radi da cewa ai anan ba bayanin dole aka yi ba bayanin dole aka yi ba kahin mutum ya ana nuhi idan mutum ya fara to dole sai ya ida su an gane da kyau ko ana an gane da kyau a cikin ibadu wanda suke ba na dole ba aikin haji da umara ne kawai suke su in mutum ya fara dole sai ya ida su da za ka ɗauki azumi da rana ka je a gidan alhaji ne akwai biki kana iya ka aji azuminka ko amma umara idan ka ɗau niyya hajji in ka ɗau niyya in dai ba na wajibi bane to dole sai ka ida shi an gane ko suka ce dalilin wannan faɗin Allah maɗaukakin sarki wa atimul hajja wal umrata lillah an gane ko wannan shine kenan a wannan shine dalilin su malamai wanda suka ce ba wajibi bane umara dalilin su shine suka ce da Allah maɗaukakin sarki ce walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila Allah ya dora akan mutane yin aikin hajji ga wanda ya samu damar yi kun ga anan idan muka lura sai suka ce ai anan Allah bai kawo umara ba Allah ya ce ya dora aikin haji bai ce aikin haji da mi ba da umara an gane ko magana dai mafi inganci shine aikin haji shine shine farilla shine dole amma umara ba dole bace domin kun ga hadisin da manzo Allah ce buniyal islamu ala khamsin a ƙarshe me aka ce wa hajjul baiti ko da ziyartar ɗakin Allah man istata ilaihi sabila magana mafi inganci umara ba wajibi bace amma mutum yayi shi ya himi shi yi masa alkhairi me zai hana ka yin aikin haji zai zai hana ka yin umara in dai har zaka yin aikin haji to zaka iya mi zaka yi umara aikin haji shine sai kai kwanaki kana wahala kana gumurzu amma umara fa in kana da kokari cikin awa biyu zaka yi ta an gane da kyau ko a ini guda kana iya kai umara biyar in kana da kokari na ce amma in kai rago ne wanda baka saba sport ba wannan kai kawon tsakanin safa da marwa da kuma dawafi zai iya baka wahala wannan shine kenan jayyid a takaice dai wannan hadisi nan muna umara ba wajibi bace amma yin ta shine alkhairi ina tsammani hadisan da suke bayanin falallar aikin hajji sun kare guda biyu ne malam ya kawo to akwai wata falala wadda anan bata zo ba shine a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa tabi'u bainal hajji wal umra fa innahuma yanfiyani adh-dhunuba wal faqra kama yanfi al-kiru khabuth al-hadid ku rika kai kawo tsakanin aikin hajji da umara domin yin aikin hajji da umara yana wanke mutum daga zunubi da talauci kamar yadda ƙarhe mai tsatsa idan aka sanya sa a cikin wuta aka hura sa aka buga sa da ƙarhe wannan daudar za ta huta an gane da kyau ko ma'ana dai kamar yadda aka sa ƙarhe a cikin wuta aka busa sa da zage-zage lokacin da aka fara bugunsa za ku gani wannan daudar da take tare da ƙarhen tana huta an gane ko to haka aikin hajji yake wanke mutum daga mi daga talauci da kuma mi da zunubi na zunubi mun gansa to yanzu sabon shine talauci an gane ko kenan masu kuɗin mu sun san wannan hadisin ne ko shi yasa za ku gani duk shekara sai an je yawan zuwa aikin hajji da umara yana wanke mutum daga mi daga talauci an gane da kyau ko muka ce wannan falalar ni ke cewa wannan falalar aiki dan masu kuɗi kawai za ta ta ƙara ma kuɗi ko dan shi talaka ko zuwan na farkon ma ya mishi waya balantana a rika kai kawo wannan shine kenan a takaice dai wannan hadisan suna muna fallar aikin haji Allah ka ba mu ikon zuwa hadisi na gaba shine wa an anas radiyallahu anhu qala daga anas Allah ya dada shi ya ce qila ya rasulullah an ce ya ma'aikin Allah masabil menene as-sabil abin da yake ni da as-sabil shine fadin Allah madaukakin sarki walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata ilaihi sabila wanda ya samu daman zuwa wanda ya samu hanya to shine suka tambayi manzo Allah fassarar me wannan as-sabil me wannan hanyar da ta zo a alqur'ani qala sai manzo Allah ya ce musu azzadu war rahila shine guzuri da kuma abun hawa guzuri da abun hawa rawahu tirmidhi ad-daruqutni al-imam ad-daruqutni rawaito sa wa sahahahu al-hakim al-imam al-hakim ya inganta sa warrajihu irsaluhu sai dai magana mafi inganci hadisi ne mursal wa akhrajahu at-tirmidhi imam at-tirmidhi ya hutar da shi min hadith ibn umar aida a hadisin ibn umar har yanzu wa fi isnadihi da'fun a cikin sanadin sa akwai rauni an gane da kyau ko wannan hadisin wasu daga cikin malamai sun inganta sa kenan kamar nan manzo Allah yana fassara mana alqur'ani ne an gane ko wannan shine kenan kamar yadda dama ka'ida ce a wajen malaman ulumul qur'an suke cewa as-sunnatu tubayyinu al-qur'an wa tu'abbiru anhu wa tadullu alayhi as-sunnatu tubayyinu al-qur'an wa tu'abbiru anhu wa tadullu alayhi shi hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna bayyana al-qur'ani ne kai duk abinda ma hadisi ke faɗi bayani ne na al-qur'ani an gane da kyau ko shi yasa su malamai suke cewa in kana karatun hadisi kaman kana karatun qur'ani ne don hadisan suna bayanin menene ne alkur'ani yanzu wannan hadisan da muke karantawa bayanin wace aya suke muna walillahi ala nasi hijjul baiti man istata ilaihi sabila bayanin ayar da ayoyin da suke umarni a cikin aikin haji to shine suke muna bayani wannan shine kenan kenan wannan hadisin yana muna bayanin me ake ce ma ikon zuwa aikin haji wanzu Allah ya ce musu ikon zuwa aikin haji shine azaduwar rahila ma'ana ka samu guzuri na abun da za ka ci a kan hanya da kuma abun da zai kai ka zuwa aikin haji guzuri na zuwa aikin haji baya tabbatuwa sai in kana da tabbacin abun da za ka bar ma iyalinka da a ce misali mutum yana da abun da zai ji wajen aikin haji amma sai dai baya da guzurin da zai bar ma iyalinsa a gida an gane ko miliyan uku ake zuwa aikin haji yanzu yana da miliyan uku na zuwa aikin haji amma sai dai in ya ce ya je ba zai samu abin da zai bar ma iyalinsa ba an gane ko to a wannan lokacin aikin haji wajabcin aikin haji ya sabka a kansa an gane ko don saboda mi don saboda hakkin wannan iyalin domin shi aikin haji matukar kana raye akwai tsammanin nan gaba ka samu tahiya amma su kuma iyalin wa in ka bar su babu wanda zai ci da su kana iya ka isko gawawwaki ko ko kuma ka shiga a cikin sabo domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqut ya ishi mutum girman laihi ya ki ciyar da wanda yake ciyar da su wannan shine kenan kenan al-istita'a shine ka samu guzuri sannan kuma ka samu abin da zai kai ka malamai suke cewa yana ɗaya daga cikin asabil samun ikon zuwa aikin haji shine amanu tariq ya kasance hanyar da zaka bi ka je aikin haji a me suna akwai al'amun babu rashin tsaro idan da rashin tsaro kana tsoron in ka je akan hanya kamin ka kai a hallaka ka ko ka ji labarin akwai masu tarewa akwai masu masu hoshi da makami a wannan lokacin ba dole bane ka je dan saboda ka kare rayuwarka an gane da kyau ko wannan malamai suka ce yana ɗaya daga cikin mai ke da suna alistita'a jayyid hadisi na gama da yake cewa wa an ibni abbas radiyallahu anhu ma an karɓo daga ibnu abbas Allah ya yarda da su annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama laqiya rakban bir rauha manzo Allah ya haɗu da wasu fatake a rauha rauha sunan wani wuri ne da yake tsakanin makka da madina mazala ya haɗu da wasu mutane a wani wuri da ake ce rauha wasu fatake faƙala sai manzon Allah ya ce musu manil qaum suwaye ku ƙalu suka ce almuslimina musulmi ne mu faƙalu sai suka ce man anta to kai waye mai muna wannan tambayar an gane ko faƙala sai ce rasulullah ni manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ka ku shi kankan da kai kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani mutum shi gani yake don mi zaka cewa shi waye kai ni baka san ni waye bane haka tambaya ni wane ne an gane da kyau ko kamar yadda me yake da suna na biliyon yama wani ba kauye wanda na taba baku labarin shi a cikin wata hudu ba da muka yi zai je a kasar rusiya wajen kai farmaki akan hanya sai ya gamu da sai suka gamu hanya ta ɓace musu sai suka gamu da wani manomi wanda shi kuma ɗan ƙasar rusiya ne suna zuwa sai suka tambayi sa kai wace hanya ce ke zuwa rusiya garin da za su tahiya sai ce musu ku suwaye kai waye ya ce masa baka sani waye ba ya ce eh ban sani ba ya ce sa'aja'alu ka ta'arifu man ana zan sa yau ka san ni waye kai yanzu duk labari na da ya karaɗe duniya baka san ma ni waye ba haka ta tambaya kake ni waye ya ce zan sa ka san ni waye ba za ka taɓa manta da ni waye ba yasa aka lankwasa ƙarhe ya yi siffa ta laitarkin n da larabci mai farawa da mi da sunansa na biliyon aka sa karhen nan a cikin wuta ya yi zahi ya yi zahi aka ɗoko aka ɗallawa masa akan mi akan hannunsa na dama aka sa masa shi a hannu ya damɓale ta yadda ba zai iya mi ba ba zai iya huddasa ba aka yi masa alama ko yana masa wannan alamar sai ɗoko takobi dama yana roƙe da adda tunda gona ne yake sai sare wannan hannun ya ce hannuna ba zai taba zama ba zan taba zama da hannun da yake dauke da harafi na farko na makiyin kasata ba an gane da kyau ko ya cire hannun gaba ɗai in zamna da hannu mai sunanka ya ce ai ba ta yiwa ya cire wannan hannun kaga dan ƙunar bakin wake ko to wannan shine kenan sauran labarin na ba ku shi to a muhallin shahid anan kun gani manzon Allah an ce mishi waye kai yace musu ni ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine ladabi a wajen isti'zan neman shiga gida idan aka tambaya wane ne ana so ma ka faɗi sunanka ni ne kaza kada ka yi girman kai wannan shine kenan kenan suka ce waye kai faƙala sai ce rasulullah ni ne manzon Allah shi da kanshi ma ya ba su amsa farafa'at ilaihim ra'atun sabiyan sai wata mata ta daga wani yaro wa qala tace alihada hajjun shin wannan dan yaron yana da aikin haji qala na'am yace eh yana da aikin haji walaki ajrun an gane ko kuma ke ma kina da lada ba a ce ba ita ke da lada shi a ita ma tana da lada sai fassara mana addallu ala alkhairi ka fa'ilihi ko wanda ya nuna wani aikin alkhairi kamar wanda ya yi sa ne dalilin waye dalilin wa yaron ya aikin hashi dalilin uwar da haka za ta samu ladar shi sai manzo Allah ya ce kuma kima kina da lada rawahu muslim muslim ya rawaito wannan hadisin wannan hadisin ka'idar da yake nuna mana shine da farko dai aikin haji yana da sharuɗa idan muka zo a gaba in na manta ku tuna min za mu zano gaba ɗayan sharuɗan aikin hajjin daga cikin sharuɗan haji akwai albulu shine balaga an gane da kyau ko balaga to amma sai dai akwai ka'ida ta malaman usulul fiqh wanda duk wanda ya rike wannan ka'idar za ta walwale masa matsaloli masu yawa shine suke cewa albulughu shartu wujubun lasihha alwujub albulughu shartu wujubun lasihha duk ibadar da aka ce daga cikin sharadinta balaga ba ana nuhin ba in mutum ya yi ta kamin ya balaga ba ta yi ba ana nuhin ba dole ba ne ya yi ta don bai balaga ba an gane ko shi ne ma'ana wannan albulugu shartu wujubun lasiha kinan yaro ba dole ba ne ya aikin hajji amma da zai yi aikin hajji aikin hajjin ya yi ko bai yi ba ya yi amma in ya balaga fa sai ya biya ko ba sai ya biya ba sai ya biya malamai gaba ɗaya sun yi ittifaki akan cewa idan yaro ya yi aikin haji kamin ya balaga kana ɗan shekara goma sha biyu baka balaga baka yi aikin haji to in ka balaga dole sai ka yi hajjatul islam ma'ana sai ka yi haji na musulunci domin wancan da ka yi ba ami ba ba a ɗora maka ba ko yanzu ka balaga kenan dole sai ka yi ana ganewa da kyau wannan shine kenan gaba ɗaya malamai sun yi tufaki akan wannan yaro ya yi aikin haji aikin hajinsa ya yi za a aji masa ladarsa in ya balaga a bashi ladar amma kuma sai ya sake wannan aikin hajjin tunda yanzu ya balaga yanzu ne lokacin ya yi sa yake an gane da kyau ko wannan shine kenan to sai dai malamai sun tattauna yaron da yake karami fa an gane ko domin a nan kalima ta asabi tana nuna yaro ne wanda bai ma kai attamiz ba domin asabi kalima ce da ake faɗa ma wanda bai kai attamiz ba me ake ce ma attamiz shine lokacin da yaro ya kai shekara shidda bakwai lokacin da yaro yake iya bambanta ma'aifinsa yake iya bambanta mace da namiji yake iya bambanta ɗanduma da kabewa yake iya bambanta tsaba da tsakkuwa yake iya bambanta wuta da kankara da abin da ya kama da haka an gane ko to wannan shine ake cewa sinnu tamyiz lokacin nan ne ake umartar yaro yayi sallah lokacin nan ne ake umartar yaro yayi azumi da abin da ya kama da haka to me yake da suna shine kalma ta asabi kahin mutum ya kai wannan lokacin na balaga kenan yaron bai wuce shekara uku ba shekara biyu to suka ce yaro in za a masa aikin haji abin da bai iya ba wanda yake masa aikin hajin shi zai yi masa musan ko an gane da kyau ba misali akwai jihar shaidan yaron da yake dan shekara uku dan shekara biyu yana iya jihar shaidan baya iya ko sai shaidan kin baya jihe shi ko in shaidan kin yana jiha sai ya jihe shi an gane ko kamar kura ce a in ta ga dan yaro za ta bin sa amma da ya dau wani dan abu dogo ya haza shi kenan sai ta sha baya to misali ne kenan jihar shedan za a yi masa dawafi yaro dan karami in aka ci cikin dandazon mutane ya dawafi bai iya wato sai a haza shi a sama ayi yawo da shi za ku gani wajen aikin hajji musamman mutane mutanen wajejen indonesiya kenan za ku gani sodiya suna zuwa da yaransu sai su aza su akan kafada suna yawo da su to idan wuri ne na ɗaukar niyya sai a yi ma yaron niyya an gane kai ka ɗokan mishi niyya da sunan shi ka ɗokan ma niyya wannan shi ne kenan a takaice dai yana ɗaya daga cikin hanyoyi na tattara lada shine in ka samu dama ka je da ɗanka a wajen mi a wajen aikin haji in allah ya maka ya hore maka wannan shine kenan wannan hadisi kina namuna aikin hajji ko yaro karami yana iya yi kuma yayi amma dai in ya balaga sai ya ramka sa wa an ibn abbas radiyallahu anhuma an karbo daga ibnu abbas Allah ya darasu shi da ma'aifinsa qala yace kana al-fadl ibn abbas al-fadl bin abbas ya kasance radiyallahu anhuma Allah ya dada shi radif radifa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yana bayan ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa ma'ana ya goya sa akan wata dabba shine radif in ma jaki ko raƙumi nan ba a gayi wace dabba ba ce yace ya kasance a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faja'at imra'atun min khath'am sai wata mata ta zo daga kabilar khath'am faja'ala al-fadl yanzuru ilaiha sai ga fadl yana kallanta an gane ko fadl bin Abbas ko zankin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma lokacin shi yana yaro yana ɗaya daga cikin ƙananan sahabbai to sai ga fadl yana kallanta dan saurayi ya ga yar budurwa yana kallanta wa tanzuru ilaihi ita ma ta ga dan saurayi tana kallon shi kowa na kallon wani ko wa ja'ala annabi sallallahu alaihi wasallam yasrifu wajha al-fadl ila shakk al-akhar sai manzo Allah ya sanya yana juya huskar fadl daga bangare na daban kun gani ko a shin kaga yaro na kallon yan mata ba kyale shi zaka ga ce a yaran zamun lalatacci ne ka kyale shi ta kallo sai ka sai ka jaye mishi huska wannan sai fassara mana man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi kun ga manzo Allah ya fara da harko da hannunsa sai juye masa huska wannan yahi zahi da kai da baki an gane ko yana kallo bace kai kawai jayi mishi huska da ka jayi mishi huska ya gane ko menene in ya kara in so sai ka kwada mishi mari to kenan manzo Allah sai jayi mishi huska ya nuna mishi bai dace ba faqala sai ta ce ya rasulullahi ya ma'aikin Allah inna faridatallahi ala ibadihi lallai farillan Allah akan bayunsa fil hajji game da aikin hajji adrakat abi shaykhan kabira ta riski ma'aifina lattizo ma'ana tsoho tugub-tugub domin aka ce shaykh ana nuhin lattizo kabir ana nuhin wanda ya tsuhu ya yi tugub-tugub la yathbutu ala rahila baya iya tabbatuwa akan dabba an gane ko wadda za ta iya tahiya da shi hatta a zuwa wajen aikin hajji afa a hujju anhu shin zan iya in yi masa aikin hajji qala na'am yace eh wa dhalika fi hajjatil wada wannan kuma ya faru a hajjin bankwana muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa wal lafzu lil bukhari lafazin kuma na bukhari ne wannan hadisi uwa yana karantar da mu abuwa kamar haka na farko yana nuna muna ashe haramun ne kallon matar da ba muharramiyarka ba mi Allah yake cewa wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum kace ma mumunai su runtse ganin su su kame farjin su ma'ana su runtse ganin su daga kallon matayen da ba muharraman su ba haka kuma yace wa qul lil mu'minati yaghudduna min absarihinna wa yahfazna furujahunna kamar yadda bai halitta ba namiji kura mace yana kallo haka ita ma mace bai halitta kula ma namiji ba tana kallo domin su diya su mata sun aza maza ne baya halitta su kalle su ya halitta su kalli maza ko ko ba haka suke gani ba musamman na wasu ke cewa na cikin liƙabin nan sun yi kowa kallon maza to wannan dai ba gaskiya ba ne an gane ko idan mace ta sa liƙabi ana mata tsammanin alkhairi to idan mai sa za ka ce ita ke kallon maza dan matarka ba ta sawa mafi yawancin masu haɗin wannan dan matan su ba sawa ne hasada ce kisa suna haɗin wannan an gane ko to kenan wannan yana nuna muna haramcin kallon mata wadda ba muharramiyarka ba malamai suke cewa an nazuru baridu zina an gane ko shi kallo kaman barid ne me ake cewa barid shine rezo kallo shine rezo wanda yake yin kaftan mutum zuwa ga zina daga kallo ake kai gami ake kai ga yin zina an gane ko fa nazurun faliqa'un fa kalamun an gane fa nazrun fa kalamun fa liqa'un kallo za a fara sai a kai ga magana ya kalle ta ta birge shi sai fara magana da ita daga magana kuma sai a yi magana inda za a mi inda za a hadu to shine kenan a wata a wani hadisi manzo Allah yake cewa an nazru sahmun min sihami iblisa masmumun shi kallo ɗani daga cikin kibiyoyin iblis masu dahi ma'ana ɗaya ne daga cikin hanyoyin da yake bi ya kaɗa mutum a cikin saɓon Allah maɗaukakin sarki Allah ka ba mu ikon rumtse ganinmu musamman wanda lokacin da muke a ciki na attabarruj mata ko ina suna ganin wayewa shine hitowa a haka idan ma baka kalli na bisa kan titi ba to na cikin sallar kama kawai sun ishe ka jaraba kana bida alkhairi su kuma suna nuna maka da sharri to dole sai mutum ya rintse ganinsa musan da cewa yana ɗaya daga cikin nau'i na zina shine zina la'ain wanzu Allah yake cewa kowace gaba tana yin zina yace fa zina la'ainu an nazar zinar idanu shine kallo Allah ka ba mu ikon kame kawo nan mu daga wannan fitinar ta kallo wannan shine kenan akwai lokacin da ya halitta ka kalla wanda shi kun babi ne wanda idan muka kai su babin aure kitabul kitabun nikah za mu yi bayani mai fadi akan wannan insha Allah jayyid wannan hadisin a kai sai idan muka shiga a babi na aikin hajji abin da yake nuna mana shine yana nuna mana ka'ida ta malaman fiqihu da suke cewa alhajju tadkhuluhu niyaba alhajju tadkhuluhu niyaba aikin hajji maimako yana shiga a ciki ibadu kala biyu ne akwai ibadatun takbalun niyaba wa ibadatun la takbalun niyaba ibadar da wani yana iya maka da ibadar da babu wanda ya iya maka ita misali sallah babu halin da za a iya cewa wani maka sallah an gane ko babu wannan hali karatun qur'ani babu halin da za a cewa wani maka karatun qur'ani sai dai kama kanka sai samu ka tattauna na mas'alar ko ka ɗauko mutane ka ce a sabke ma babanka ƙwar'ani da ya rasu a ba babanka suka sabke ma ba kansu suka sabke ba ko sun yi sun yi danwa in sun yi dan Allah an gane ku karatun ƙwar'ani babu wanda yake ma wani kowa shi zai mana shi haka sallah azumi zakka su da ibadun da wani yana iya ma wani ko azumi ba mutlakan ba in dai kana raye ba iya maka in azumi ne amma shi kuma aikin hajji mutlakan ko kana raye an gane ko wani yana iya maka aikin hajji an gane ko idan dai da uzuri kenan kun ga wannan matar ta zo ta ce ya ma'aikin Allah aikin hajji ya kama ma'aifina sai dai baya iya tahiya tsoho ne tugub tugub baya iya tahiya ma akan dabba shin zan iya in yi masa manzo Allah ya ce masa eh je ki masa an gane ko kina wannan shine yana nuna aikin hajji ya halatta wani ya ma wani wannan yana namuna inda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke kula da ma'aifansu wannan shi da kenan zaka gani kana da tsohuwa kana da arzikin ka biya mata aikin haji suka ce ai ba ta iya yi to ko ba ta iya kai ka je kai mata an gane ko wannan shine kenan insha Allah jayyid a hadisi na gaba malai yake cewa wa an ibn abbas radiyallahu anhuma anna imra'atan min juhaina daga ibnu abbas wata mata a kabilar juhaina ja'at ila nabi sallallahu alaihi wasallam ta zo wajen ma'aikin Allah faƙalat sai ta ce inna ummi nadarat an ta hujja ma'aifiyata ta yi alwashin ta yi aikin hajji walam ta hujja ba ta yi aikin hajji ba kuma hatta matat hasse da ta rasu a fa'a hujju an ha shin zan yi mata aikin hajjin ƙala na'am sai ce e hujji an ha ki mata aikin hajji a ra'aiti ba ni labari laukana ala ummiki dainun da a ce akwai bashi akan ma'aifiyarki a kunti qadiyatahu shin zaki biya mata wannan bashin da ake biyarta kaman ta ce eh sai manzo Allah ce uqdullaha ku biya Allah fallahu ahaqqu bil wafa domin Allah shine mafi dacewa da a biya sa bashin sa rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisin wannan hadisin yana bayani akan a hajjin alwashi mutum ya ce na yi alwashin shekara mai zuwa sai na je aikin hajji an gane ko amma wannan sai wanda yake da iko misali mai kudi yana iya cewa na yi alwashin shekara mai zuwa sai na je aikin hajji don ya sai na da kudin amma kai kasurgumin gwabro ko aure ka kasa yi ka ce bana baɗi insha Allah sai na je aikin hajji ka gani kai ma kan kasan da akwai wahala ko alwashin da kai kai ma kasan cikin kwankwanto ne ka yi sa waye maka aure waye kai ka aikin haji to wannan kun gani alwashi ne wanda shi ba a ma kwante da shi alwashin da ake kwante da shi ne abin da kana iyawa abin da kana mi kana iyawa misali mutum ne ce na yi alwashin in na samu bak gaba ɗayan rayuwata kullum azumi zan yi kuma kai ka san da baka yin haka nan an gane ko to wannan sai kai kafara akan wannan domin me yake da suna alwashin da mutum ya kasa yi malamai suna cewa idan mutum ya kasan shi zai kafara akan shi kenan ta yi alwashin za ta yi aikin haji sai ta rasu kamin lokacin yayi kunga ita nan ba ai ba hajjin farilla bane za ta yi aikin ai hajjin menene na alwashi shi kuma idan aka ce alwashi shine abun da asali ba dole bane a kanka domin da aikin farilla aikin hajjin farilla ne shi ba a ma alwashi a ciki misali mutum ya ce na yi alkawali kullum sai na yi sallah azahar shirme an gane ko wannan shirme ne bana ko alwashi mi za ka yi abin da dole ne gare ka za ka ce sai ka yi alwashi dole ne gare ka kai amma da za ka ce na yi alwashin kullum kamin in kwanta sai na yi raka'a guda uku to dama ba dole ba ne kina wannan na alwashi yana yana aiki an gane ko ta yi alwashin abin da ba dole ba ne kina haji ne nafila ba ta samu dama yi ba to shi kuma alwashi yana ɗaya daga cikin hatsarinsa in mutum ya yi sa dole sai ya yi an gane ko dole sai ya yi ko da bayan ya mutu in dai har yana da damar yi mutuwa ce kawai ta hana masa yi to dole in ya mutu sai an yi masa wannan alwashin sai an cika masa wannan alwashin yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira kenan anan sai manzo Allah ya ce to aje ai mata wannan aikin haji da haka kenan ya kudi masu kudi su zamu iya cewa tunda su suke da su suke da wannan damar idan har kun ji ma'aifinku ya ce bana sai na je aikin hajji kamin lokacin ya yi ya rasu to kusan yana daga cikin haƙƙinsa a yi masa mi a yi masa wannan aikin hajjin daga cikin mi daga cikin dukiyarsa a hudda a yi masa an gane ko wannan shine kenan a hadisi na gaba ne yake cewa wa ibn abbas radiyallahu anhuma an karbu daga ibnu abbas Allah ya dada su shi da ma'aifinsa قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم maza Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya ce ayyuma sabiyin hajja duk yaron da ya yi aikin hajji thumma balagan hinta sannan sai ya kai balaga ma'ana ya kai ɗaukar zunubi ya balaga shine balagal hinta ya kai ɗaukar zunubi fa alaihi an ya hujja hajjatan ukhra to yana a kansa ya yi wani aikin hajji na daban an gane ko wa ayyuma abdin hajja kuma duk bawan da ya yi aikin hajji summa u'tiqa sannan sai aka 'yantar da shi fa alaihi an ya hujja hajjatan ukhra to yana dole a kan sai ya wani aikin hajji na daban rawahu ibnu abi shayba ibnu abi shayba ya rawaito sa wal baihaqi da imamul baihaqi wa rijaluhu thiqatun sai dai kuma marawaita wannan hadisin siqat ne ma'ana tabbatacci ne adillai ne illa annahu ikhtilifa fi raf'ihi sai dai an samu sabani shin magana ce ta manzon Allah ko kuma magana ce ta ibnu ta ibnu Abbas shine ma'ana ikhtilifa fi raf'ihi ay raf'ihi ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hal huwa marfu'un aw mawqufun wal mahfuzu annahu mawquf sai dai magana mafi inganci hadisi ne mawquf magana ce ta wa ibnu Abbas radiyallahu anhuma an gane ko maluman kuma usul suke cewa qaulu sahabi fi ma la majala lil ra'yi fihi lahu hukm raf'i idan sahabi ya faɗi abin da babu ra'ayi a cikin sa to kawai manzo Allah ne ya faɗi kina wannan maganar haka tabbace take yaro yayi yayi aikin haji kamin ya balaga in ya balaga sai yayi bawa yayi aikin haji in aka yantar da shi to sai yayi anan ne zamu zo bayanin sharuɗan aikin haji aikin haji na da sharuɗa guda biyar zuwa shidda biyarkin muttafaqun alaihi na shiddan shine mukhtalafun fihi sharaɗi na farko shine al-islam musulunci kahuri ba amma barin shi shiga ya shiga yake da suna masallacin harami barantana ma hayya aikin haji an gane ko duk kahuran da suke zuwa duk shugabannin kasan da suke zuwa babu wanda aka taɓa bari ya shiga a masallacin harami duk lalacewar shugabannin saudiya ba za su taɓa bari kahuri ya shiga ina ba ya shiga ina shiga aikin ya shiga harami lokacin donald trump ya je ziyara ta ya je ziyara a saudiya bakin shiryat aka nuna mishi mutum mutume na ka'aba an gane ko da yana kallo sai da aka nuno yana kallo da aka nuno masa inda yanda mutane suke taruwa hoto yanda mutane suke taruwa yana gani sai da haka ha ya, ya kama baki ana na mamaki da ke to ina gama a ce ya je a wurin an gane ko to wannan shine kenan na farko shine al-islam musulunci wa man yabtahi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu sharadi na biyu shine shine al-aqlu hankali mahaukaci ko ya aikin haji aikin banza ne shi shi al-aqlu malamai suka ce al-aqlu shartu wujubun was-sihha shi hankali sharadi ne na wajabci da inganci mahaukaci ko ya balaga in yi aikin hajji aikin hajjin bai yi bakun ba dole ba ne ya yi rufe alkalamu an salasin an ɗauke alkalami na rubuta lada ko zunubi ga mutane guda uku daga cikinsu anil majnuni hatta ya fiƙ mahaukaci har sai ya yi hankali ke na biyu al'akulu na uku shine albulo balaga an gane ko a cikin hadisin da muka kawo anis sabi hatta ya hatalim yaro ba a rubuta mishi lada ko zunubi sai in ya balaga lada ana aje masa in ya balaga a zuba mishi amma zunubin shi ba za a ma rubuta mishi ba an gane ko ana rike wannan sharuɗan don za ku zana mini su da baya na uku mi muka ce albulo ko na hudu shine alhurriya inci ya kasance ba bawa kake an gane ko malamai suna ba da hukunci na alhurriya hatta ga sojoji wanda suke tsaron ƙasa wanda duk inda za su sai da izini sai da permission an gane ko malamai suna ba su wannan hukuncin misali daga cikin suzawa ne wanda suke tsaron iyaka wani mai kuɗi dan dangin sai biya mishi aikin haji ya zo tambayar permission zan je aikin haji sai aka ce ba zai je ba shikenan kuma ya koma wajen aikinsa an gane ko ba dole bane shi dan yana dan baya da me baya da alhurriya kuma ya bar wannan aikin matsala ne an gane ko sai kuma a tare gaba malamai suna suna kiyasta ta domin kiyasi ne malamai suka yi domin asali alhurriya tana tana da ana dangana ta ne gabawa to wanda yake irin wannan aikin shi ma ya siffantu da irin wannan siffa ta rashin hurriya ta rashin inci ana ganewa da kyau ko jayyid alhurriya inci kenan shi ma sharaɗi ne na wajabci ba sharaɗi ba na inganci kenan da da bawa ko kuma soji zai fanɗari an ce kai ya tahi tahi aikin haji shi yayi na biyar shine alistita'a shine iko an gane ko ka samu ikon zuwa ka samu daman zuwa shi kuma daman zuwa mun gani shine azzaduwar rahila ko ka samu guzuri sannan kuma ka samu dabbar da za ta me dabbar da za ta kai ka ko kuma abun hawan da zai kai ka a wajen aikin hajji shine alistita'a wannan shine kenan to na shidda wasu malamai suna sa shi ba wai dan ba sharadi bane sharadi ne amma wasu ba su sa shi dan saboda suna ganin ai kowane aiki da sai da niyya an niyya an gane ko to wannan an niyya ana iya sa ta to wanda nake ce muku an yi sabanin za mu bar shi in muka zo a wajen hadisin sai mu sai mu kara bayaninsa an rike wannan sharuɗan guda nawa guda shidda to ku zano mini su na farko al'islam musulunci na biyu al'aklu hankali na uku albulug balaga na hudu alhurriya inci na biyar alistita'a dama samun iko na shidda anniya akwai wanda shi kuma za mu yi bayaninsa a nan gaba insha Allah jayid ina tsammani lokaci ya yi ko da talatin ake tada ko da ashirin ma da ashirin da biyar jayyid hadisi nawa sura mu kare wannan babin to mu tsaya haka nan ko mu tsaya haka nan musamman akwai akwai wa'azin kasa ko da yau mun yi kundin bala masha Allah ban yi tsammanin mutane sun zo haka ba dan wa'azin kasan an fara ai tun kahin magriba wajen disettar aka fara insha Allah za mu liƙi da wata tambaya mai hatsari an gane ko ko kuma mai gatanan gatanan dai da kaji tambayar kasa inda aka dosa jayyid wani bawan Allah ya ce mai kyamara kyamara tana yi da kyau a dan tambayar ta yawo da kyau jayyid wani bawan Allah ya ce a a alkur'ani da hadisi bayani ya zo da dama na wasu daga cikin itace da suke amfani suke magani kamar irin su habbatu sauda da irin su ɓorai da sauransu to ya ce shin har alkur'ani da hadisi ya zo da bayanin zogale don saboda ita ma tana amfani sosai kamar da habbatu sauda da mi da ɓorai suke amfani da sauransu har akwai bayani a cikin hadisi ko kuma alkur'ani na abin da shahi zogale wanda ba san zogale ba 'yan makka ko jayyid wannan tambayar nace tun da aka yi ta nace na san inda aka dosa shekara nawa ba a taɓa mana tambayar zogale ba sai wannan shekarar aka yi mana tambayar zogale an gane ko shi yasa nace kenan wannan labarin na fatima mai zogale ya shahi kowa ko hata malamai ba a bari ba to shi dai zogale 'yan makka asali a larabawa su busu ma san 'yan makka ba daga bayan suka santa shi sama a larabci ba ta da suna haka wanda yake na kanshi domin hatta ko a turancin ma daga bayan suka santa asalin zogale a afirka da indiya nan ne aka san zogale mutum tun a wancan lokacin suna amfani da ita a bangaren likitanci na abin da ya shafi bangaren idanu da ƙara jini da abin da ya kama da haka da faransai suna ce mata moringa wanda hatta laraba haka suke ce mata almoringa haka suke ce mata ba ta da suna a asalin larabci amma sai dai amfaninta a tabbata yake a tabbata yake a mai da suna a littattafan likitanci da haka za mu ce maka babu wata aya ko hadisi da ta yi bayanin zogale an gane da kyau ko amma zogalen waya halicce ta shine Allah wa ma farratna fil kitabi min shay akwai bayanin zogale amma ba a zahiri ba an gane ko wannan labarin na Fatima mai zogale mafi girman abin da ya fassara mini shine baitin wani ɗaya daga cikin larabawa yake cewa da Allah ya jarabce sa da wani mai hasada sai ke waƙe yake cewa aya hasidan li ala ni'mati atadri ala man asa'ta al'adab asa'ta ala Allah fi hukmihi li'annaka lam tarda li ma wahab fa akhzaka rabbi bi an zadani wa shadda alayka wujuha talab yace ya kai mini hasada ka san wa kake munanta ma ladabi Allah ne kake ma rashin ladabi domin kamar baka yarda ba da ni'imar da yayi mini yace dalilin wannan abun da kake mini sai Allah ya ya kumyatar da kai ni kuma ya ƙara mini falala da nema labarin mai zogal haka yake ko shugaba ce yar aiki ce da shugabarta tallar zogale suke yi wani mawaki ya zo cin zogale ya aikin ta zuba masa ya shi mata waka ya zai ita ke da shagon mai shago da ta shi labarin an gane da kyau ko an yi ma yar aikin ta waka ta zogale ta ce ke ke da shagon zogalen da har za a miki waka zogale to ki ce ki je na zogale ki na kore ki daga wajen aiki wannan korar kuma sai ta jawo mata ne ta jawo mata ɗaukaka yanzu hatta ministerori sun sa hannu za a buɗa mata babban shago na zogale shi ne ma'anan fa'azaka rabbi bi an zadani wa shadda alaika wujuhat talab Allah ya kumyatar da ita ya ƙara ma waccan falala ita kuma yami ya takure ta domin akwai mai ƙara zuwa shagon ta sayan zogale za a ce yar hasada ce ko wannan shine kenan Allah ka muna rahama inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya gafarta muna سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله استغفر الله